أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع في مرضاة ربنا وأن يوفقنا فيه في فقه دينه والعلم بتأويل كتابه وأن يفتح لنا من العلم والتوفيق أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم منا قوم لوطن سفر hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ranar ishirin da shidda ga watan august ko watan kot miladiya dubu biyu da ashirin da uku alkhairan da ke cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da musu abubuwan da yake shirri ne muna roƙon allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na dawowa ga wannan majalisi mai albarka don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka ɗauwar lokaci rabonmu da yin wannan karatu saboda wasu dalilai insha Allah a yau za mu ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi markazi ihya ulumuddin islami da yake a masallacin munira unguwar bani fondude ile kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar mun zo cikin suratul isra'i dan ban manta ba mun fara darasi a cikin sura sai ya zamanto ya yi daidai da lokacin tafiyar mu hutu sai muka dakata a aya na sha takwas a cikin wannan sura to amma za mu yi shimfiɗa kaɗan cikin abin da ya shafi wannan sura duk da yake mun riga mun gabatar da muƙaddima amma za mu biyo farkon sura a gurguje don zama mun tashi cokan a cikin farkon wannan sura ta ce suratul isra'i suratul isra ta ce surar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annaha min itaqil uwal ana tana daga cikin surorin da aka saukar da su farko-farko wa min tiladidihi kuma tana daga cikin surori masu tsada daga cikin surorin alkur'ani surorin alkur'ani masu tsada ne suna da mahimmanci sosai amma wannan tana daga cikin manya-manyan ana cire ita suratu banu isra'il ko kuma suratu isra mun yi bayani a makon da a lokacin da muka gabatar da karatu a cikin wannan sura game da abinda wannan sura ta kunsa na farko wannan sura ta kunshi lafazi na risala da kuma lafazi na alkur'ani an maimaita shi wuri da dama sama da wuri goma sha da kuma bayani akan tasbihi daga a cikin surar akwai bayani akan tsarkake Allah daga farko Allah ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram wani guri Allah ce tusabbihu lahu samawati was-sab'u wal ard da dai abin da ya kama da wannan idan zamu ji muhimmancin yin tasbihi ga Allah subhanahu wataala yana daga cikin abin da wannan sura ta kunsa sannan daga cikin abin da wannan sura take karantarwa تدور حول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم tana kai kawo ne game da manzanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mu'jizatihi al-kubra da kuma bayani akan mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi girma wace ce mu'jiza mafi girma daga cikin mu'jizozin da Allah ya bayo manzo Allah shi al-Qur'an tana bayani akan al-Qur'an Allah madaukin sarki samu dace za mu ga cikin surar nan za mu bayani akan wasaya ashara akwai wasiyoyi wanda muka yi bayani su a cikin suratul araf nan ba namanta ba cewa babu wasu al'ummomi da Allah bai yi musu wasici da waɗannan wasiyoyi guda goma ana an maimaita har aka ambaci wasiyoyi guda goma sha biyar a cikin wannan sura in Allah ya so za mu ci sannan na biyu ko in ce abu na uku daga cikin abu na wannan sura take karanta da mu wannan qur'ani bi ma'ana bi hadha alquran yanalu al-insan a'la makan mutum yana son ya samu daraja to da qur'ani ne zai same ta in dai kana son matsayi duniya da lahira to ka riƙa ƙur'ani sai aiki da ƙur'ani za ka samu matsayi duniya da lahira za mu ga wannan kuma za mu fahimce shi a cikin wannan sura da Allah maɗaukin sarki ya so ya yarda sannan muna ƙara fahimtar haka cewa idan mutum ya rike alkur'ani zai samu ɗaukaka don kafa hujja da maganar da ibn umar ya yi ce inna allaha ya rufa bi hadar kitabi akwaman wa ya hazabi bihi akharin da wannan littafi allah yakan ɗaukaka darajar wasu ya kuma saukar da darajar wasu mana wani za ka gaba ba kowa ba ne shi ma ƙur'ani ya ba shi daraja Wanda idan kana so ka samu daraja, ka karki alƙur'ani. Duk mutumin da yake son daraja ya bar ƙur'ani ya je yana kame-kame, to yana nan gidan jiya babu inda za shi. Allah ya samu muhimmin ƙur'ani hidima. Saboda shi ƙur'ani magana ce ta Allah. Haka ne ko? Wanda ya girmama maganar Allah ya girmama Allah. Wanda ya girmama Allah, Allah kuma zai girmama shi. shi yasa malamai suka ce al'umma ta duniya ta farko mu da mu na ƙarshe da masu biyo mu babu waɗanda za su samu daraja da ɗaukaka sai in sun yi riko da littafin da Allah ya sauka musu da shi haka mu ma wannan al'umma za mu samu ɗaukaka ne da alƙur'ani kuma a cikin wannan sura za mu fahimci cewa mun gaji banu isra'ila ne ta hanyar an ba su littafi mu ma aka sauko mana da littafi Allah ya ce wa atayna musa alkitab wa ja'alna hudan li bani isra'ila za mu gani akan wannan ce sa ƴan uwa mu shiga tattayin ko mu shiga tattayin mu musanci Allah ba ya ba mu Qur'ani bane don muna da wata alaƙa da shi ko don musuwa ne kawai ya zaɓe mu ne ya fifita mu ya ba mu ƙorani ya fifita mu aka saura al'ummomi wa'inda ba ba ƙorani ba mu fi su ne cikinsu ba a samu wanda suka yi imani suka yi mu daraja amma sai Allah ya fifita mu ya ba mu ashe kan mu yi wasa da alƙur'ani mu riƙe alƙur'ani baiwa ce zaɓi ne da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu shi don haka kan mutum shi wasa da alƙur'ani kuma a cikin wannan sura za mu ga ayar da take bayyana mana cewa lalle alqur'ani shine gaskiya wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin la tunzilnahu tanzila alqur'ani shine littafi na gaskiya da aka saukar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina in kana son ka rike gaskiya kaje kana aiki da gaskiya babu shakka ta farki alqur'ani kuma in kana son ka samu kamili na mutum yana neman kamilallu to da ka samu mutumin da ya rike qur'ani yana aiki da abin da qur'ani yace ya fahimci alqur'ani shine kamili qur'ani cikin shi babu naqas duk mutumin da ke aiki da qur'ani ya samu sifa ta kamala haka mutum bai zama kamilin mutum sai in ya fahimci Qur'ani kuma yana aiki da Al-Qur'ani zaka yi mamaki zaka ga wani mutumin kirki ne yana da halaye masu kyau yana da kyauta yana abubuwan da suka kamata amma inda zaka yi mu'amala da shi sai ka rena shi saboda bai san Qur'ani san Qur'ani amma idan kana ganin mutum nesa da kai ya zamo yana aiki da ƙorani da mu'amala ta haɗa ku sai ka ce baka sukuru kai shi ya sama da masu ka ce bagirin da mutum yake samun kamala cikakkiya to shi ne riko da alƙur'ani mai girma za ka jama'a alƙur'ani wuri ne da yake samun mutum ya samu kamala kuma shi ne mutum yake samun shari'a da shi isa malamai suka ce ɗaya ne za mu fahimci mutum yana samun shari'a ta hanyar riko da alkur'ani a cikin wannan sura suka ce wa'annan wasiyoyi guda goma da Allah ya yi wasici da su a cikin wannan surar duk wanda ya riko da su ya samu cikakken kamala kyautata ma iyaye kyauta ma Allah shi kadai yan uwa a taimaka musu da abin da ya kamata ta haka mutum ya samu cikakkiyar kamala Allah ya samu dace sai surar ta karasa da bayanin bijiri wadda mushrikai suka yi game da wannan alkur'ani shi yasa taɓewa da rashin natsuwa ya tabbata a gare su saboda sun bijiri wa alkur'ani da Allah ya ce qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alayhim yakhruna lil arkani sujada Allah mabukin sarki ya samu dace. A takaice dai wannan surar tana kunshe da abubuwa na ijazi kamar haka. Na farko tana kunshe da labarin Banu Isra'ila tun kafin zuwan Qur'ani. Idan kana son ka samu labarin labarin banu Isra'ila, Yahudawan Isra'ila, ma'ana, muna cewa Isra'ila ko ƙasar Isra'ila ko, a shi Isra'ila baban Yahudawa ne shi ne annabi Yakubu Alisalatu To, wa'innan ‘ya'yan nashi, in kana son ka samu cikakken tarihinsu, da wanda suke son aji, da wanda ba sa son aji, to ka zo cikin suratul Isra'ila. Ta ka ta yi ma bayanin wanda yake sirri ne na su banu Isra'ila sannan tana dauke da tarihin banu Isra'ila fil mustaqbal abin da zai faru a ciki zamu ga abin da yake faruwa yau na sharrin su Yahudawa da kullakullan su duka Allah bai yana mana sai dai ba karatun Qur'ani ne ba hazani ne Allah ya samu gaci sai Allah subhanahu wataala ya fara da cewa in za mu fara karatu inda mun riga mun yi mukaddima ko ba haka ba Allah ce subhanallazi asra bi 'abdihi layla sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya tafiyar da bawansa a cikin dare shira'i shine tafiyan dare mana wanda ya tafiyan dare da bawansa min al-masjid al-haram daga masallaci mai alfarma ila al-masjid al-aqsa zuwa ga masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu wanda muka albarkaci zagayensa linuriyahu min ayatina don mu nuna wa shi manzo daga cikin ayoyinmu innahu huwa samiul basir lalle shi Allah ya kasance mai ji ne basirun kun mai gani ne Allah ya samu lafiya dan muka kalli ayan nan karo na biyu tambaya menene munasaban surar da farawa da subhanallazi asma kun gane ko malamai suka ce alakan shine lokacin da manzon Allah Allah subhanahu wataala ya yi isra'i da shi da yazo ya gaya ma shawa sai suka kareta shi suka ƙin imani da shi sai suka je gurin abubakar suka ce to lalle yau ko abubakar sai ya ƙaryata ka bale kowa annan ai akwai wani abin da za ku da aka yi ya an je ana ba da labarin zuwan manzon Allah baitul maqdis ne ɗaya ya je ko har da sama ba ku ba na amsa ba tahiya zuwa baitul maqdis shine isra'i hawa sama shine menene mi'raj ba shi ake cewa isra'i da mi'raji ba amma ai a qur'ani ba a ambaci mi'raji ba sai aka ambace shi isra'i ni kuka gani yanzu hankali yana iya ɗauka mutum ya tahi baitul maqdis ko to ya ce ma ya je sama bakwai fa eh to su musu ma yadda ya je baitul maqdis ba bale shi ce musu ya je sama wanda wanda baka yadda shi na da jika goma ba to shi ya hawar ce ma yana da miliyar goma yau shi sami su Allah sauke to hikima ta Allah da iyawa tashi sai ya ambaci isra'i bai ambaci miraji ba don yanzu takaddamar ma ba a hita daga magana isra'i ba bale aka ga miraji su musu ma yadda ya je baitul maqdis ba bale ma hice musu ya je sama sai da suka ce to abubakar ma sai ya kare ta ka shine da aka je abubakar aka ce mai mutumin ka ya ce ya je ya je baitul maqdis yace shi yace ya yace eh yace wansa ya je shi bai taba musanya mun ba inda shi ya ce ya je wallahi ya je abokan siddiq ba wai sai kaga wani in ana magana sai ce su abubakar ai sun yi kaza kai ka san ko abubakar waye shi Allah ne ya zabe shi kakka yadda ka ci ka shiga gonar bayan Allah da ya yarda da su wallahi sai ka lalata kanka dan duk abubuwa sai su rikice Allah kare kaga su ba su yadda ma ya mai iraji ba mai isra'i ma ba su yadda da shi ba shi yasa Allah sai ya ambace isra'i a nan bai ma ambace mai iraji ba subhanallazi asra bi abdihi layla shine sai Allah ya fara sura da cewa sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafi yandare da bawansa ko kula abu na biyu kuma Allah yana tsarkake kansa ko ba ya tsarkake kansa a wannan aya da wannan ne malamai suka ce muladabtu da girmama Allah a yayin da zamu kira shi kake ce Allah kai shiru kace Allah subhanahu wataala ko kuma Allah azza wa jalla inda har Allah ya tsarkake kanshi ya girmama kansa kai ka kira Allah babu ladabi a yayin kiran Allah kawai mahaifinka ne yana da sunan Umar suka ce Umaru kai ai sunan shi ka kira amma akwai ladabi haka Allah ba a kiran shi gatsau ka ce Allahu ka ce subhanahu wa ta'ala abin da ya kamata shi sallah ce subhanallazi asra bi abdihi abin tambaya anan a Qur'ani ana ambaton manzala da Abdullah kuma ana ambaton shi da Rasulullah wani ne hidacewa ambaton shi malamai suka ce misa aka ce bi abdihi ba a ce bi rasulihi ba inda yanzu shi can yana aiki ne na manzanci masu aka ce bi abdihi ba a ce bi rasulihi an gano wani abu Isa sai malamai suka ce, li'anna manzilatar ubudiyya a'ala manzilatar lil'abd. Domin kasancewar ka bawan Allah shine matsayi mafi daraja da mutum zai bayyana ciki. Shi yasa al'insanu kullama ta'abbada kullama tafa ƙadar mutum ɗan adam duk lokacin da yake nuna wa Allah shi bawa ne to lokacin nan kuma darajar tana ƙaru kullum ka kai bawan Allah ne shi yasa mazo Allah kullum yana nuna shi fa bawan Allah ne shi yasa darajarsa kullum ƙaruwa take yi kullum shi yana aiki irin na bawa da mahaliccinsa shi yasa za ka ga darajarsa ta yi kasancewar ya fi kowa aiki da abin da Allah ya tsora masa a matsayinsa na bawa sai zama da rashin tashi da kowa. To wannan kowa a buɗe take, ma ka kankan da kai ga Allah kai Allah a matsayin shi ne Allah a matsayinka na bawa za ka daraja ka tada Jama'a ba da baki ne ake neman daraja ku. So ka bauta wa Allah, bi abin da Allah yake so, ka bar sauran, Allah sai ka ga yadda Allah zai da kai. Allah ya samu dace. bisa sai Allah ce minal masjidil haram ko daga masallaci mai alfarma ila masjidil aqsa zuwa ga masallaci al-aqsa na nesa malamai suka ce me yasa ake ce da shi masjidil aqsa saboda cikin masallatai wa'inda ake ziyara ya kowanne nisa ya masallacin makka nisa ya masallacin madina nisa sai ake da shi masjidil aqsa an fahimci hausa saboda yana da nisa ma ai ƙwarai shawa da manzo da ya gaya musu ya je can sai suka ce ba sai da ba ya ce ya je sai suka ce to mu mun san baka taba zuwa can ba mu ke zuwa can in ka je can yaya shike shi ko da dare ya je sai Allah ya kawo musu rahoton suna tambaya yana ba da amsa suna tambaya suna sai da ya ba su gaba da suka ce kai mu in dai gaskiya ne akwai dabbobinmu sun taho da kayan abinci yaushe za su zo ina ka haɗu da su ya ce na haɗu da sauri kaza na ma tarar da raƙumi ya bace raƙumi kaza waje kaza tambaye su kuma za su shigo lokaci kaza ne da suka zo suka tambaye suka ce wallahi haka aka yi suka ce kawai sihiri na yawan su ba su yadda kun san maƙiyinka ya yi mahasarinka sauƙin lamari idan mutum hasara kai yake duk abin da kai bai gani shi amma in mutum kin kana yake yi in ka bashi ya amsa gobe ka bashi jibi sai in ana hada ya tare ma to shi hasada shi ta su da komai ya zo da shi ba su gane shi Allah ya kare shi yasa Allah ce ina masjidil aqsa ko zuwa ga masallaci mafi nisa tambaya yanzu masjidil aqsa aka ce ko baitul maqdis eh Mista Qur'ani ba ce ila baitul maqdis a ce ila al-masjid al-aqsa shine tambaya ba saboda ni sun shiga hmm to ga ƙari malamai suka ce kenan wannan ishara ce da take nuna masallacin dai zai shiga hannun musulmi su sa mai wannan suna komai tattali sai ya sa Allah ya ce ila al-masjid al-aqsa wanga suna da Allah ya samai duniya ba ta nadewa sai duniya ta ji an canza mai suna an daina kira shi baitul maqdis ana ce mai masjidul aqsa da izinin Allah Allah ya kare mu kuma malamai suka ce daga cikin abin da za mu ciro daga cikin wannan kalmar Allah ya ce ilal masjidil aqsa fihi isharatun ila rabbi risalatin nabi wa risalati man sabaqahu akwai sanya alaka tsakanin manzancin annabi Muhammad da manzancin ɗan uwan shi annabawa kenan duk silsila guda ce sai sa aka hada wannan shi yasa da manzo Allah ya je can ya me ya limance su dan mutane su san annabcin nan duka daga Allah ne duka guda ne la nuna mana ranar da za mu gaji wannan wuri Allah ce inna huwa samiul basir Allah mai ji ne kuma mai gani ne game da abubuwan da yake faruwa to nan sami'un mai ji ne game da ni game da abin da kwarai shawa suka ce wa manzon Allah basirun kuma yana gani dan da yazo ya ce musu yayi isra'i ya je ya yi sama ya sace kai su kuce da Allah ce wallahi yana shi kuma yana gani wannan ayat tana tabbatar mana da Allah yana ji kuma Allah yana gani yaya yake ji mun sani ba yaya yake gani mun sani ba ya ka take nan mu dai mu imani da wa ataina musa alkitab Allah ya ce mu ne muka baiwa annabi Musa littafin at-taura waja'alna hudan li bani isra'ila muka sanya masa shi littafin at-taura ya zama shiriya ga bani isra'ila Allah tattakhidu min duni wakila cewa kada ku riki wani abun bauta koma bayana Allah tattakhidhu min duni wakila kakkurke wani abun bauta koma bayana yana Allah tattakhidhu rabban ghairi kakkurke wani Allah wanda ba Allah ya zurriyata man hamalna ma'nu su zurriya ne daga cikin waɗanda muka dauko tare da annabi nuhu an fahimci Hausa ma'ana su yahudawa zuriya ne daga cikin jikokin annabi Nuhu da an ce suna komawa ne zuwa ga Sam dan Nuhu suna daga cikin zuriyar da Allah ya kubatar da kakansu har aka same su idan ya kamata su tuna ni'ima da Allah ya musu inda Allah ya so tun daga can sai a manta da su innahu kana abdan shakura haka ne ko shi wa shi nuhu hawan din yana kuma ziya ga nuhu ne innahu lalle shi annabi nuhu kana abdan shakura ya kasance bawa ne mai yawan godiya ga Allah subhanahu wataala malamai suka ce duk abin da nuhu ya zai ce alhamdulillah in yi ruwa ne alhamdulillah in ya ce alhamdulillah ya ya alhamdulillah innahu kana abdan shakura bawa ne mai yawan godiya ga Allah Allah ya ce, Wa ƙwadaina ila bani Isra'ila fil kitab, haƙiƙa mun bayyana wa banu Isra'ila a cikin littafin suna attaura, cewa latafsudun na aka ne ko? Fil kitab a cikin littafin attaura, latafsudun na fil arɗi marmate, za su yi ɓarna a cikin ƙasa karo so biyu. wala ta'alunna ulugun kabira kuma za su yi zalunci zalunci mai girma wannan gaibi ne Allah yake fassara cewa abu biyu za ku aikata na barna kuma sai sun faru Allah subhanahu wataala ya kuma kaddara haka hakan kuma ya faru shi sannan malamai sun yi sabani ifsadaini wa'annan banna guda biyu yaushe ne suka faru kuma yaya suke wasu malama suka ce sun riga sun faru Allah samu dace. Wasu mufassiri suka ce, Hada fasada in ta haƙamlar baita, wannan ɓarnar da za su yi ta faru ne kafin ma aiko da manzo Allah sun dace. Suka ce, ɓarna ta farko da suka yi, su ne kashe annabi armiya suka yi, ko kuma ashiya lokacin da suka kashe shi sun yi barna sun taɓa Allah sai Allah ya tayar da Buhtanassar ya je ya ci galaba a kansu ya yi ta ƙana musu bane kafin Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ƙwato su daga hannun shi bayan sun tuba sun gyara halayensu sai Allah ya dawo musu da darajarsu tahiya ta yi tahiya sai suka sake komawa inda suka hito suka auka zuwa ga barna ta biyu su malamai suka ce barna ta biyu shine kashe annabi haya da suka yi ko wani sarki zamanin annabi haya ya jawo annabi haya a matsayin waɗanda suke ba shi shawara da sauransu kun gane misali ko kun san a lokacin banu isra'il za ka ga ga sarki ga annabi ga sarki ga annabi haka abubuwan yake tahowa lokacin manzo Allah ne sai ya zama to shine sarkin shine annabi babu wani sarki sai shi shi ta kaga su Allah ya dan ubai suka ta faɗi tashi sai rasa kowanne to wannan sarkin ya nemi ya aure wata yarinya wadda a shari'a bai halasta ya aure ta ba da ya tambayi annabi haya sai ya nuna cewa baya halasta ya aure ta mahaifiyar wannan yarinyar wata rana ta shirya ta ta yi mata ado ta ce ki tinkari sarkin duk abin da ya nema a gurin ki ce mai kin amince da sharaɗi in ya tambayi ki menene sharaɗi ta ce sharaɗin shine a yanka ya haya a hidda kansa shine sharaɗin in an yi wannan an biya mata bukatar da zo sarkin ya tambaye ta lahiya ta ce tana da bukata in ana biya mata me bukata tana son a yanke kan annabi ya haya saboda me ya hana a yi auren kun gane ba sarkin ya bada umarni a ji a yanka shi annabi haya nubashiruka bi gulamin ismuhu yahya haka ne ko muna ma bushara da ɗa wanda yake sunan shi ya haya lam na ji'allahu min qablu ba mu samu mai wannan suna ba shine na farko amma haka suka yanka annabi ya haya an ce lokacin da suka yanka shi har jini yana zuba bayan sun cire kan harshe yana motsi yana ce la tahillu lak la tahillu lak la tahillu lak haka ya kare to ko sun tabo Allah shine barna ta biyu da suka yi Allah ya turo musu da rumawa da sauran abin da Allah ya so suka zo kuma suka ƙara dawo a kansu. Allah ya samu lashi. Shi yasa wannan mutane duk abin da kaga sun yi kaka azaba su yi suna yi. Yahudawa ba su ne yanzu ne suka rikita duniya ba? Ko ba haka ba? Suna ina a yanzu. Suna Isra'ila ko? kun san hikimar tattara wasu wuri guda a Isra'ila, yanzu ba suna son su yi daula ne tasu a can ba, kun san hikimar za ku sani cikin surtun Isra'ila. Allah samu dace. Ƙa'in manta, ko ba haka wani Hikimar su ne Allah ya yi alkawarin wa in uttum, uduna ko ba haka ba ne? in kuka sake taba Allah Allah ce za mu taba yanzu suna nan ga taba Allah ko ba suna nan ba shi yasa daga cikin isharar da Qur'ani yake yi sai Allah ya bari sun tawuri wuri guda sannan Allah ya aiko wanda zai azabtar da su zama tarihin su ake a wannan lokaci Baitul Maqdis zai dawo hannun musu an kama hanya ko ba kama ba kama dan haka su ba su san Allah bane yanzu su suna ganin bari su yi ƙarfi dole sai sun yi ƙasa tasu muku abin da ƙur'ani yake nuna muna ana gab da Allah ya kama su suna gama haɗewa Allah zai rusa su shikenan da ba da sai wuce ta ku kama ku kwantar da hankalin ku rike alƙur'ani ko ba haka bane Allah ya tausaya mu Allah ya ce menene gaba to kashi nan bayani Allah ya ce fa idza jaa wa'du ulahuma idan alkawarin ma'ana azaba na farkon ya yi bayan kun yi wannan barna ba a suna alaikum ibadar lana samu aiko muku ba a suna bai ma'ana sallakuna za mu ɗora bayanmu a kanku su yi ƙarhinku ku rasa yadda za ku yi da su shi yasa malamai su fice da Allah ce ibadar lana wannan lamun lamun ikhtisas ce a gane ko wana an keɓe ta ne ba lamu ta shirif ce ba ba wai girmamawa ba ne inda wanda suka yi wani aiki ba wai ba musulmai ba ne yanin da ana ce bayanmu ba yayi ne don ya girmama su ba a lamu ce ikhtisasiya Allah yake cewa kuli ba'sin shadidin ma'abuta ƙarfi mai tsanani ma'ana waɗanda suka iya yaƙi ba ja su filaladdiya su karkashe ku a cikin gidajen ai ba ya tulo na kuma wasta diyarikun su shiga cikin gidajen ku su karkashe ku wa kana wa'adan maf'ula ma'ana wannan al'amari ne da zai faru wanda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara zai kasance kuma sai ya faru thumma radadna lakum alkarrata sannan muka dawo muku da ƙarhinku mana karra nan ana shi ne daula da suka tuba suka gyara halayensu muka dawo da daula ta koma a hannunsu yanzu su suke juya komai fa amdadnakum bi amwa karrat alaihim mana muka juyo da ku kuka koma saman su kuka ci nasara akan su wa amdadnakum bi amwali muka yalwanta muku da dukiyoyi mana muka ba ku dukiyoyi masu yawa wa banina da kuma ƴaƴa waja'alnakum akthara nafira muka sanya ku ku ne adadi mafi yawa ana kuna da wadatar ƴaƴa da kuma wadatar dukiya bayan da kuna karkashin mukiyan in ahsantum in kun ka kyautata kuka bi Allah ahsantum li anfusikum kun kyautata ne domin kawunan ma'ana amfanin kanku zai dawo an fahimta wasa in asatum in kuka saba wa Allah kuka kibin Allah falaha hukuban akan ku zai dawo ba akan wani ba kina in kai alheri ladan kanka ne in kai sharri zunubin kanka ne kina ba wani bane zaka cuta wanda ya kamata sai ku bi Allah fa idza jaa wa'dul akhirati idan lokacin hukuma na ƙarshe ya zo ta biyu haka ne ko liyaso wujo haku mana kenan za mu tayar da waɗanda za su muna na fuskokinku waliyar kudul masjida za su sake shiga masallacin nan masallacin kudus kama da haluhu awwala marra kamar yadda suka samu shiga shi karo na farko waliyutabbiru ma alau tatbira za su rusa duk wani abu da yake sama a cikin masallacin rusawa duk wani abu da suka gani sai su rusa shi saboda shan karhi da zalunci babu abin da ta ku haka kuma suka zo suka yi wata da kai su masallacin nan babban masallaci ne yadda zaka suranta shi an ce annabi Sulaiman shi ya kera shi an yi mai gimshikai na zinariya da azurfa gimshiki ne kake tsammani yake da shi aljannu ne aka sa suna tsamo zinariya da azurfa haka aka yi gini shi za ka ga wa'annan sun haukace sai an ba su masallaci ka ɗauka daga daga masallaci ne irin naku a masallaci ne wanda an masallaci Allah ya samu dace an ce ko ko nasar da ya ci nasara akan shi ma'ana kwalakwalen da ya fidda su na zinariya suna da yawa suna da yawa Allah ya ce mu ci gaba aya ta gaba asa rabbukum an yarhamakum ana sa ran Allah subhanahu wataala zai muku rahama bayan kun shiga bani na biyu ba sun shiga bani na farko ba fani na farko da suka shiga an ba mu labari Allah ya dawo musu da cin nasararsu ko haka ba amma wanga wani na biyu da suka shiga an gaya mana sun kubuta eh to sai Allah ya ce asa rabbukum an yarhamukum ana sa ran ubangijin ku ya ji ganku kamar yaya malamai suka ce rahmar Allah da zai yi musu shine ta aiko musu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna nan cikin wannan sai Allah ya gwada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda sadda manzo ya bi yazo sun karba sun yi imani sun samu rahama ko ba su samu ba amma da shike su shi danuni tun manzo Allah yana cikin shan nono tun yana cikin ragan goyo suka bincike dan su kashe shi Allah ya kare shi ba samu ba saboda suka buga suka buga suka fahimci akwai annabin karshe ga alamomin shi ga alamomin shi ga alamomin shi sai su bi gari suna binciken yara jinjirai suna cikin yara binjirai har sai da suka zo gurin halimatu sa'adiyya sai su fitar da jinjirai gurin ta da suka kalle sai suka ga wanga fa yayi kama da jaririn da aka ci zai zama annabi to amma shi wannan jariri bai da kowa bari mu tambaye ta indai har ta ce mana babansa ya rasu to shi na wallahi kashi za su suka yi sallama ko gaisuwa irin tasu suka ce wannan yaro yana mahaifinsa sai ta ce ga mahaifin shi can da suka ce to ba shi na don shi bai da uba ba kwana suke ba jama'a su inda akan mugunta ne ya kasa lokacin da kuma ya taso suka fahimci shi ne to yanzu ya zama abokin ƙeyarsu to kaga manzo ana rahama ne gare su amma kuma sun kafirce wai musu amfani isa Allah ce asa rabbukum asa rabbukum an yarhamakum ana sa ran ubangijin ku yi muku rahama wa in uttum udna amma idan kuka sake komawa akan barnakku haka ne ko domin ma kudna za mu sake komawa akan dora mabiyan Allah subhanahu wata'ala akan Allah ka samu dace to shine malamai suka ce wannan aya tana nuna cewa ishara ne akan daula ta banu Isra'ila za ta sake kafuwa a duniya amma da Allah ya ce uduna to za a rusa ta kun gane misali ko yanzu daula banu isra'ila ta kahu ko bata kahu ba to suna nan kan banna ko ba su kan bannan to Allah ce oduna mu ma za mu koma a kansu shine ma'ana kenan wa in uttum uduna idan kuka sake komawa zuwa ga lahi bayan kun samu wani matsayi a duniya Allah ya ce uduna mu ma za mu koma sake aiko da wa'inda za su kasance da waja'alna jahannama lil kafirin hasira muka sanya wutan jahannama ya zamo gidan kurkuku ga makiya Allah hasiran bi ma'ana sijinan kamar gidan kwasu wanda za mu sanya makiya Allah ce inna hadal qur'ana haka ne ko lalle wannan alqur'ani ya hadi lillati hiya aqwa ina shiryar da mutane zuwa ga abin da yake shine mafi daidai Allah suka ce aqwam shine shahadatu an la ilaha illallah shaidar ba abin bautawa da gaskiya sai Allah. Tom, bari mu kai ƙarshen aya. Wai bashirul mu'minina, mai yanayin mu'minai bishara, allabina ya amalu na salihati wanda suke aikata aiki nagari, an na lahu ajalan kabira, sai suna da lada, lada mai girma. Abin tambaya, menene munasabar wannan aya da aya ta sama aya sama da Allah ya ce asa rabbukum an yarhamu ko ba haka bane wa in uttum udna ku banu isra'ila in kuka koma wajen saba mun muwa za mu koma mu sake aiko da wanda za su azabtar da ku sai Allah kuma ya ce inna hadal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam to me alaka wannan aya da waccan aya jama'a ga da tambaya na ko wal ilmu indallah malamai suka ce alaka wannan aya da waccan aya wanga aya da Allah ya ce inna hadha alquran tana fassara mana cewa abinda za a ci nasara da shi game da banu Isra'ila shine alquran mana al'umma manzo Allah in suka rike alqurani duk wani matsayi da banu Isra'ila suka kai sai sun ci galaba a kansu amma in suka saki alqurani kullun su ne baya kenan maganin banu isra'ila alqur'ani mu zo mu fahimci qur'ani mu yi aiki da shi mu dabbaka alqur'ani ya zama cikin mu ba mu munafiki cikin mu ba mu makiyaci cikin mu ba mu daurarwa cikin mu ba mu kaza duk muna yin addini yadda Allah ya ce wallahi za mu ci galaba kan banu isra'ila Allah subhanahu wa ta'ala ya samu naci jama'a an kama hanya ko ba kama ba Allah ya kama hanya. Ai, alhamdulillah, yanzu wanga majalisai in muna da su guda goma a cikin garin Miami, in an ka shekara goma ba a rayuwa, inda za mu ta kusa ne nesa ne shi abin da yake maganin makiya Allah shine Qur'ani a fahimce shi a aiki da shi magana ta kare yanzu ku ji abin da suka she kulla muna kwana kwanan nan da suka su yi amfani da shi yaudara ha'inci raba kan mutane kaza kaza amma sai musulmai suka gano duka Allah su guda ne annabi su guda ne Qur'ani su guda ne duk sun bi Allah da Qur'ani jama'a mun suka canji a ƙasar nan ko mu gani ba me muka yi kawai mun yi shiru mun kare bakinmu shi kaɗai ya canza mu nija idan kowa fahimci alƙur'ani da matsala ta taso sai mu ce ga yadda za a yi maganin ta alƙur'ani wallahi za mu yi maganin makiya babu yadda za a yi amma ta yaya tana ta Allah ya ba mu nasara yasa Allah ya ce inna hadha alqur'an lalle wannan alqur'ani ya hadi lillati hiya aqwam yana shiryar da mutane zuwa ga hanya mafi daidai ويبشر المؤمنين كما هنا يوا مؤمني بشارة سواء مؤمني الذين يعملون الصالحات ونسك أيك تأيك نقري أن لهم أجرا كبيرا في واسنة الألام جرم إذا دوكك كتيمة الألم أنا سام تني أشياء القرآن القرآن شيني رايوا جماعة mutum babu Qur'ani tare da shi kawo matacce ne haka Allah ya ce wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina kamar haka ne muka aiko maka da ruhi daga umarnin ba kun ta tadari mal kitabu wal iman kun ta wasa idan abin da yake raya mutum shine alqur'ani Allah ya sa qur'ani ya raya duka samu wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati lalle wa'inda ba su imani da ranar lahira ba a atadna lahum azaban alima mun yi musu tanadin azaba mai radadi wa yadul insanu mutum ɗan adam yana yi wa kansa addu'a bisharri du'a abu da addu'ansa na sharri bilkhairi irin wanda yake makansa na alheri mana mutum ya nema kansa addu'a ta sharri kamar yadda yake makansa addu'a ta alheri wani yanzu irin shi ya ɓaci sai ga yana ce maɗansa Allah shi ma kaza Allah ya tsine ma Allah shi kaza ba ita kamata ke ba kamata ya kai mu ɗanka addu'a na gari. Kun fahimci Hausa? Malamai suka ƙara fassarawa suka ce daga cikin mummunan addu'a da mutum yake makansa neman duniya don duniya. Allah ka bani kuɗi in sai babban mota ya zama cikin garangami kaɗai ake nemi. Allah ka bani kuɗi in gina babban gida. In kana roƙon Allah ya wadata ka dan duniya ba dan lahira ba mummuna addu'a kake mu kanka. Sai Allah ya baka dukiyar kuma ta halakar da kai. A ka nemi duniya dan ya za ka yi kai aiki da zai amfani ka lahira. Haka ake yi. An fahimta Hausa? Ai inda da yawa daga cikin mutane suna neman duniya ne don lahira da nan ya mai an musuluntar da ita gaba daya ma'ana an yi musuluncin a aikace amma ana neman duniya ne don duniya shi yasa kullum ana cikin talauci kullum ana cikin damuwa kullum za a ga mutum hajaran majaran Allah ya baka kuɗi ya hana ka cin su ta haka mu rinka yin addu'a don gyara lahirar sannan in za mu faɗi magana ga 'ya'yanmu mu faɗi musu magana ta alheri in za mu magana da iyalanmu mu gaya musu magana ta alheri mutum da ya rinka magana mai kyau kamar yadda bai kamata shi magana da ba ta da kyau ba wa kana lil insanu ajula mutum ya kasance mai yawan gaugawa ne mai gaugawa ne duk da yake dalilin sauka wannan aya wani kahiri da yake ce da manzon Allah in abu da kake faɗi gaskiya ne to Allah ya sauko mana da azaba mana sai Allah ce yanzu yana roƙon azaba kamar wanda ke roƙon alheri kai ba da gaugawa mu nan an fahimci Hausa waja'alna al-layla wan nahara ayatin mun sanye dare da yini su zama ayoyi guda biyu ma'ana alamomi da suke tabbatar da samun Allah ba mu hauna ayatan layli sai muka share alama na dare waja'alna ayatan nahari mubsira muka sanya alama na yini shine yake da haske fiye da na dare dan min bi tabtahu fadlan min rabbikum dan ku je ku nemi fadala na arziki daga gurin ubangijin ku wali ta'lamu adada sinina dan kusan adadin shekaru wal hisab da kuma yadda za ku yi lissafi wa kullu shay'in fassalnahu tafsila kowane abu mun yi bayanin shi bayani dalla dalla ma'ana da idan ka san yini yana da haske haka dare yake da haske baka iya gane dare baka iya gane yini sai Allah ya rage hasken dare aka far hasken rana don mu iya gane ini ya shigo rana ta hito yanzu da za a bar mu kullum dare ne ba mu jin daɗin ibada ko ko a ce kullum rana ne ba mu jin daɗin ibada sai Allah ya raba mu ne da shi muke gane lissahi sai mu samu cikin dare mu huta da rana mu je mu nemi abinci wannan aya ce da take nuna samuwar Allah subhanahu wa ta'ala wa kullu insanin kowane mutum dan adam alzamna wa ta'irahu fi umrihi zamu lazamtar masa da ayyukansa a wuyansa kun gane ko alzana bi mana alzakna ta'irahu aikinsa mana littafin aikinsa fi unqihi a wuyansa ana zamu rataya mu kowa aikinsa yana tare da shi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban za mu fito masa da littafi a ranar al-qiyama manshuran ma'ana a buɗe za mu shihida mai littafin ayyukansa kowane mutum mu ce da shi ikara a kitabaka ka karanta littafinka ka fa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kai kadai yau ka yi suka yi makanka hisabi ko da mutum bai taba zuwa makaranta ba za ka ga yana karatun a wannan yana karatun aikin shi kenan kai makanka hisabi tun yau kafin ranar da za a fito ma da littafin aikinka mani hitada wanda ya shiryu ya bi aikin da Allah yake so fa inna ma yahtadi li nafsi ko yana shiryuwa ne makansa ana yayi imani dalla da zai koma kansa ne waman dalla wanda ya kafirce fa inna ma yadillu alaiha to sakamakon kafircin yana komawa ne a kansa kun gane ko mana hukubar ta kafircin tana komawa ne a kansa wala ta zirwa ziratu wizra ukura wata mai laifi ba za ta ɗauki laifin wata ta ba wani mai laifi bai dokan laifin wani a lahira sai dai abu biyu kiyaye ma'ana man sanna sunnatan hasanatan falahu ajraha wa ajra man amila biha wanda ya sunnanta sunna ta kwarai ko bayan ya mutu shina da ladan aikin kuma yana da ladan waɗanda suka koyi da shi man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha wanda ya shuka mummunan aiki a duniya wasu suka koyi da shi ko ba ya mutu duk wanda ya wannan aiki yana da mummunan lahin shi ma ko yana lahira yana da mummunan lahin da ka shirka alheri dan alheri ya same ka in ka shirka tsiya za ta shafe ka amma wancan da kai dan kanka ya zo lahira wanda bai doka ba shi kuma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah ce mu kasance muna azabtar da bayi ba sai mu aiko musu da manzanni mun yi musu wa'azi وإذا أردنا أن نهلك قرية إذا مكنفين هلكت دوان غري أمرنا متر فيها سيم أمر من ينتكين غرين ففسقوا فيها سيف ترحلنا أتكين غرين أنا سأيك تأيكن ألا بايسو فحق عليها القول سيم غنم متهلكت الظالمية تبتك والنم غرين فدمرناها تدميرا سيم هلكت إتهلكت أنا مهلكت متهلكت غرين كيان kam ahlakana min al-quruni min ba'di nuh nan kam ba isfamiya bace khabariya ce labari ake ba sa mana mun halakar da al'umomi da dama bayan wucewar nuhu mutanen salihu mutanen shu'aibu mutanen lutu mutanen ga sunan bi Allah ya mun halakar da su wa kafa bi rabbika bil nubi ibadihi khabiran basira وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا ubangijinka ya isa ya kasance mai khibra game da laifin bayansa basiran kuma ya zamo ya isa ya kasance mai gani game da laifin bayansa sai Allah ya ce wa kafa bi dhunubi ibadihi khabiran khabir mai sani alim masani me bambancin alimun da khabirun al'alim a'am wal khabir akhas yanka ce alim mai sani yana da ilimi amma yanka ce wannan khabirun ne to shi yana da wani ƙari na gane wani abu akan alim misali ku ukun nan dun na san ku kuma duk kun san juna da duk kowanne yana da sani akan wani to amma wanga abokinka na wanga kuma abokinka wani wanne ne kake da ƙwararren sani akan shi to sanin ka akan wannan ilmu ne sanin ka akan wannan khabar ne kaga kenan kai khabirun ne akan wannan amma alimun ne akan wannan kamar gane ko an gane misali Allah ya samu dace to shi Allah game da duk abin da ka aikata khabirun ne ba labari da ba shi ba ya san komai dukka dukka komai ne ne tsala tsala ya sani kakai tsammani akwai abin da zai koyi masa duk abin da sai Allah yana sanar da shi kuma yana gani Allah samu dace wannan karatun wannan aya ita ce muka so mu tashi akai man kana yuridul ajilata ko ba ka bane to yau mun yi shinhida in Allah ya kai mu da rai gobe za mu tashi wannan aya abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya kai mana subhanallahi wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk